بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar shida ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 11 ga watan mai shekarar miladiya ta 2019 wannan shine kasad na 51 cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam cikin karatun littafin al-istiqama afwan karatun littafin al-istiqama lamba na 51 na al-imamu Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin al-istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman ta fuskar fassara nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke da alaka da as-sifatul khabariyya ibn taymiya Allah ya saka mashi alkhairi bai gushi ba yana ciratu maganganu daga littafin ar-risalatul qushairiyya ta abul qasim al-qushairi sannan yana bibiyar su da warwara to yana tayi mana wata magana a karatutuka da suka gabata dangane da hukunce-hukuncen da ke da alaka da sauraren kiɗa wanda su sufaye suke cewa halas ne bal suke cewa ma ai mustahabbi ne ko wajibi ne ma har suke wata magana cewa a sa'ad da ya zama kiɗa ya fi taimakawa mutum wajen ya samu natsuwa zai zama sauraren kiɗa ya fi masa a ce wasu fiye da sauran alkur'ani to ire irin waɗannan maganganu su ne ibn timiya yake ta mai da martani da fashin baki a kansu za mu tashi a inda yake cewa wa ya ƙatadi al'aslu tsari yana magana akan wasu usul guda uku da ya ce akwai wasu usul guda uku da ya ce su ne al'usul salata lil mahabbar sadiqa akwai ƙa'idoji guda uku ta ƙaunar Allah da mahabbansa sallallahu alaihi wasallama ƙauna ta gaskiya ƙa'ida ta farko da ya gaya mana shine ya zama hubbullahi wa rasulihi muqaddamun ala hubbi ghayrihima ƙaunar Allah da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama an gabatar da ita akan ƙaunar duk wanda ba su ba hatta kai kanka mun ji kawo mana nasoshi wanda suke tabbatar da haka game da sayyidina Umar da sauransu na biyu kuma an yakuna al-jihad fi sabilillah ahabba ila an-nas aw ila ila man ya'taqidu al-hubba min nafsihi wa malihi wa ahlihi wannan kace to kaida ta biyu da zai mana magana akai an yakuna al-jihad fi sabilillah ahabba ilaihim min al'ahali wal mali zai zai faɗa mana wannan ita ce ƙa'ida ta biyu za mu gama ji kuma ƙa'ida ta uku su ya kira su da suna al'usulun salata lil mahabbacin sadiqa ƙa'idoji guda uku waɗanda ake gina ƙauna ta gaskiya a kanta ƙauna irin ta addini wadda mutum zai ce yana ƙaunar Allah yana ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba faɗan ba da baka cika irin wannan aiki idan aka lura cewa mutum yana da irin waɗannan siffofin to da gaske ne ƙaunar da yake idda'a yana yi wa Allah ƙauna ce ta gaskiya da gwargwadon yadda ya cika waɗannan siffofin gwargwadon abin da za a samu na percentage na kaso na wannan ƙauna ɗin shine malam ya ce wa yakatadi al-asl ath-thani wa huwa an yakuna al-jihad fi sabilihi ahabba ilayhim min al-ahli wal mali sannan kuma ita ƙaunar tana hukunta a samu mutum ya cika wannan ka'ida ta biyu ita ce an ya kunar jihadu fi sabili ya zama jihadi dan Allah a habba ilayhim ya fi soyuwa zuwa gare su sufaye da suke wannan iddiyayi minan ahali fiye da iyalansu walmari da dukiyarsu fa inna zalika huwa tamamul imani allazi thawabuhu hubbullahi wa rasuluhu wanda samuwar irin wannan siffa gare su ita ce cikar imani wanda ladan da za su samu idan imanin ya cika shine shi ma Allah zai kaunace su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai kaunace su kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu lalle mu'minai na gaskiya kadai sune alladina amanu billahi wa rasuli waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala wa rasulihi kuma suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama thumma lam yartabu sa'annan kuma imanin nan nasu lam yartabu basu yi kokonto game da shi ba malamai suka ce wannan ma'anan kokonto ai lam yartabu fi wahadaniyati basu kokonto game da dayantaka Allah ba walam yartabu fi risalati nabiyyi basu kokonto game da saƙon da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ba wannan ayan a ta sauka bayan ta kuma sai aka sai sai suka ce ai su sun yi imani su suna da wannan imani shine sai Allah ya saukar da qul atu'allimuna Allah bi dinikum wallahu ya'lamu ghaibas samawati wal ard ku za ku ga wa Allah cewa ku ku ku, ku mu'mine bayan Allah shi ya san gaibin sama da ƙasa wallahu bi kulli shay'in alim Allah shi ya san komai Allah ya inkarin cewa ba su wannan imanin ba domin su al'arabu waɗanda suka ce amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna suka ce sun yi imani Allah ya ce ba su imani ba su ce dai sun musulunta walamma yadkhulul imanu fi qulubikum imani tukunna bai shiga zakatanku su ne ake gaya wa wannan saƙon malaman tafsiri sun yi saɓani akan shin al'arab ɗin nan muslimun ne su ake ce ma har yanzu ba su imani ba ko ko munafiqun waɗanda suke ɓoye kafirci amma magana mafi inganci shine musulmai ɗin daga cikin mutanen ƙauyuka su ake wannan zancen domin su munafukai hatta siffar musulunci bata hau kansu ba to da Allah ya ce walakin qulu aslamna inda da munafukai ake da yanda munafukai musulmai ne ke alhalin kuma munafukai wanda suke da munafurci na itikadi ba musulmai bane da aka cewa da Allah ya yi tugaciya walakin qulu aslamna wannan nassi ne akan cewa ba da munafikai ake wannan zancen ba ana yi ne da ainihin wato al'arab waɗanda suke mutanen ƙauye wanda ba su yi jijira ba kuma dama idan muka lura abin da ya faru a tarihance galibinsu su ne suka yi ridda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga inda ba su shiga musulunci ba da ba za su yi ba sai da ya zama suna cikin musulunci sannan ridda ta yi gare su ina fata mun gano wannan jazakumullahu khair malin ya ci gaba da cewa a imanin la ya kunu ba da huraibun imanin da a bayan shi babu wani kokwanto wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah kuma su ne suka yi jihadi da dukiyarsu suka yi jihadi da kawunansu dan hanyar Allah to kaga wannan shine mahallin shahid game da cewa ka'ida ta biyu shine ya zama jihadi ya fi soyuwa zuwa gare su fiye da dukiyarsu da da iyalansu kamar yadda ya faru ga mutanen garin Madina suka nuna misali mai kyau ta yadda suka kula da addinin musulunci suka ciyar da dukiyarsu da rayuwarsu da iyalansu don addinin musulunci ya daukaka to wannan shine imani na gaskiya kenan wa bidhalika wasafa ahlal mahabbati fi qawli wannan shine abinda Allah ya siffanta masu kaunarsa a cikin fadin sa da Allah ya ce yuhibbuhum ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم وتوانا تشي علامة دعكي غان مؤمني فدن الله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونهم ويحبونهم Allah ya ce ya ku wanda kuka yi imani man yartadda minkum an dini duk wanda yake ganin zai ridda to ya sani fa sofa yati Allahu bi qaumi Allah zai da wasu mutane malaman tafsiri sun kawo iskali akan wannan mas'ala cewa da Allah ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani in kuka yi ridda to wannan kashedin sai kaman bai dace da mu'minai ba tunda mun sani a a tarihance cewa waɗannan mumire ba sa yin rigga kamar da aka tambayi abu sufiya da tun yana kafiri yaya suke in sun shiga musuluncin suna dawowa da baya ya ce ba sa dawowa da baya to waɗannan mumine na gaskiya da allah ya kira a nan da suna muminai su wane ne su an samu malam ko kuma halifa umar dan abdulaziz ya tambayi wani daga cikin sahabbai ko tabi'ai game da wannan kamar yadda al-imamu ibnu jarir tabari ya ruwaito ya tambaye shi cewa su wane ne ake nufi yace ai waɗanda ake nufi su ne dai waɗannan al'arabu su ne ake ma wato nan Allah ya kira su da irin abinda suke kiran kansu a zahiri cewa ya ayyuhal ladzina amanu yasa ba a ce musu ya ayyuhal ladina aslamu ba saboda kuma ayar ya zama hukuncinta ya gane domin al'ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab kenan koda da gaske ne mutum mumini ne idan ya tunanin wai bari ya ridda to ya sani kamar yadda imanin nan shi da ci moriyarsa haka idan ya ridda matsala za ta tsaya ne akan shi shi ne zai asara addinin musulunci ba zai asara su ba zai asara don wani ya yarda ba sai dai shi mutumin ya zama yayi asara Allah ya ce zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahum to waɗannan mutanen su ma an yi maganganu kamar guda uku game da su na farko aka ce Abu wa ashabuhu sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu da sahabbai waɗanda suka taya shi yaƙan ahlul ridda sai zama wannan aya tana ishara ga abin da zai faru ne na ridda da yaƙansu da sayyidina Abubakar yi wasu kuma suka ce a rahaku abi Musa min ahalin Yaman mutanen Abu Musa al-Ash'ari daga cikin mutanen ƙasar Yaman waɗanda Ash'ariya wannan da suka musulunta wasu su ma muhadramai ne ba su riski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu su kuma sun zo kawai sun yi wifada ne sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kawo mishi ziyara sun gaisa da shi ya musu wasici ya koya musu abubuwa muhimmat na addini sai suka koma ƙauyukansu amma lokacin da suka ji labarin an samu matsalar ridda sai suka ɗauko rundunoninsu kuma mayaƙa ne gwaraza suka bi su tafi cikin wannan runduna ta manzan Allah ta sai na Abubakar aka yi fafata wadda aka ga ƙarshen fitina ahlul ridda to wasu suka ce su ake nufi cewa fa saufa ya'ti Allahu bi qaumin su ake nufi ra'ayi na uku shine wanda suka ganin cewa a'a ana nufin mutanen garin Madina domin su ne asalin waɗanda suka zama kan gaba wajen jihadi to kuma dai su waye waɗannan wasu mutane da Allah ya siffanta su da cewa yana ƙaunar su kuma duka waɗannan rahab ɗin guda uku babu shakka mutanen kirki ne waɗanda Allah yake ƙaunar su insha Allah azillatin alal mu'minina wanda suke da sauƙin kai ga mu'minai a izzatin alal kafirina wanda suke da girman izza suke firgita kafirai yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna lawmata la'im suna jihadi dan daga kalmar Allah wala yakhafuna lawmata la'im ba tare da suna jin tsoron zargin mai zargi ba al-imamu al'imamu al'abari haɗila ya ruwaito wata riwaya daga abdullahi ɗan abbas cewa waɗannan waɗanda ake zargi cewa za su yi riddaɗin su ne mutanen da dama ilimin Allah ya gabata akan cewa ba su bar musulunci to shi ne Allah ya ishara zuwa gare su cewa za a samu wasu waɗanda za su yi wa musulunci wato shiga da fita na lokaci kankani za su shiga bayan lokaci kankani su dawo su ce ba sa yi kuma Allah subhanahu wataala zai yassare wa wasu mutanen kirki dama da za su yaƙe su su masa maganin su al-Imam al-Qurtubi ya kawo wata magana wadda take nuni zuwa ga ka'ida game da kauna din ya ake a gane wane yuhibbullah idan dai Allah shi yana son mutum Allah subhanahu wataala yana iya wahayi ya faɗa ya ce yana so kamar yadda Allah ya yi wahayin cewa yana son ansabu kamar yadda ya wahayi anan cewa yana son masu jihadi kamar yadda Allah ya faɗo siffofi na mutanen da yake so idan Allah ya so kuma yana son mutum zai iya faɗa wa mala'ika jibrilu kamar yadda hadisi ya tabbata shi kuma mala'ika ya gaya wa sauran jama'ar da ke sama mala'iku kenan har labarin ya yaɗa sama daga nan kuma sai Allah ya saukar da ƙaunar wannan mutumin a cikin duniya sai a waye gari mutanen duniya suna son shi saboda irin yadda yake son addinin Allah mu gane sai in ya tabbata cewa wannan mutumin addinin Allah ya sa gaba bayan da yan siyasa suke juya irin wannan maganar akan masoyansu don wani ɗan siyasa yana da farin jini wannan bai tabbatar da cewa Allah yana son shi ko don wani malami yana da farin jini wanda bai tabbatar da cewa Allah yana san shi ko wani attajiri mu gane wannan waɗannan nau'in mutane guda uku da kullum ake tasawa gaba a yi tan kokarin sai an nuna cewa suna Allah ne ana fata su zama na Allah da malami da shugaba da mai kuɗi amma mu gane fa ba za ka juya abin da ke wurin Allah kawai don surutanka ya zama daidai ba waɗannan guda ukun jama'a idan ba su ba Allah ba sai sun fi kowa rena kansa a lahira kuma idan da shugaba da malam da mai kuɗi bala'in da za su fuskanta a lahira ya fi na sauran mutane ba su ba Allah ba don haka a zo duniya a ta musu kamfen ana so a nuna suna Allah ne in aikinsu ba na Allah ba ne bai da wani amfani ina fata mun gane wannan amma tabbas ya tabbata a cikin hadisin bukhari da muslim cewa idan Allah yana kaunar mutum zai saukar da kaunarsa a duniya amma ƙa'idar da za a gane Allah yana ƙaunar mutum kuma ya saukar da ƙaunarsa a duniya shi ne ga wasu ƙa'idoji da almamin kurtubi ya kawai ke cewa alamatu hubbin layi hubbul ƙur'an wa alamatu hubbil ƙur'ani hubbu rasulin layi sallallahu alaihi wasallama wa alamatu hubbi rasulin layi sallallahu alaihi wasallama ya ce hubbu sunnati alaihi salatu wasalam wa alamatu hubbi sunna hubbul akhirah وعلامة حب الآخرة حب الرجل نفسه وعلامة حب الرجل نفسه نفسه بغض الدنيا وعلامة بغض الدنيا يتي ألا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة haka yi lissafa waɗannan maganganu ya ce alamar mutum yana son Allah shi ne ga yana son alƙur'ani ba kira yake so san alkur'ani na nufin karanta shi haddace shi bin dokar shi sauraron abin da ya faɗa yi aiki da umarninsa da hannunsa yi masa duk hidima da za ka iya wannan shi ne alamar san alkur'ani wa alamatu hubbin ƙur'an ya ce hubbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bai a gane mutum yana san alkur'ani shine a ga yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin sunnarsa yana kaunarsa yana daga masa kafa yana kare addininsa wa alamatu hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hubbi sunnatihi san sunna aiki da ita biyayya gare ta tana nuni zuwa ga mutum yana kaunar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa alamatu hubbi sunna hubbul akhirah wanda da yake san sunna ba ga yana san lahira ba duniya ce damuwarsa ba وعلامة حب الآخرة حب الرجل نفسه ya zai a gane mutum yana son lahira kuma shi a ga yana son kai shi to son kai nan ba da irin fasara ta mutane ba kaga son kai ai mummunan ɗabi'a ce ko wato abin nan ananiya selfish ba shi ba sai fasara ya ce wa alamatu hubbin rajul nafsa bughdud duniya kaga mutum yana kin duniya kuma wa alamatu bughdid dunya ba za ka fara da baka ne kace ina kin duniya a yadda ba a ga cewa mutum Allah ya akuda minha illa zada wal bulgha ya zama abin da yake nema a duniya shine azad guzurin zuwa lahira wal bulgha da bukatar shi ta nan duniya kadai kuma gane bukatar duniya ta ci da sha da sauran bukatu wazada da kuma guzurin tafiya lahira ba ya zama cikin waɗanda ake cewa kamar da hadisi yake fada wa khattun bi adnabil baqali duniya kawai ake nema idza tabayatun bil aina ya zama kawai dan neman abinci dan kasuwa dan kaza aikin duniya kawai ya sa gaba yadda mafi yawan mutane suka yi wanda sallar jam'i ma ta gagarin mutum saboda neman duniya saboda aikin gwamnati ko saboda kasuwanci ko saboda noma ko kiwo ko kasuwa kaga wannan ya saba da yadda su sahabbai suke akwai sahabin da yaje gonar sa yaje yana cikin aiki a gonar garin yana aikin har sai ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i hankalin shi ya tashi me yayi zuwa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wannan gona ta shagaltar da ni daga mutan Allah dan haka na hakura da ita nayi sadaka da ita ga musulunci wannan suna tafi karfin duwar wanda yake cewa salafiya ne shi wannan tafi karfin shi wannan suna ballanta na sauran mutane a ce saboda misali babur ɗin da kake a caba da shi ya baka matsala baka samu sallar jami'i ba kawai kai sadaka da shi ko kuma ka ce ka yi sadaka da motar ka ta bus ko kuma gonaka ko mun gani zai yi wuya wannan ko kuma hansar ɗinka da take za ka zauna kana ta browsing kana chatting har a yi sallar la'asar wadda sallar la'asar manzala sai islam yana cewa duk wanda ya rasa ta faka an na ma watira ahalar kama a ce an yi gobara ya yi asarar komai nashi da mutanen gidan shi da iyalansa da dukiyarsa da komai ya zama saura shi kada ya tsira kwatankwacin bala'in da mutum zai auka kira da sallallahu alaihi wasallam so kaga wannan shine siffar mutanen kirki wanda suke cewa suna son Allah abin da ibn tamiya yake so yana mana cewa fadan kana son Allah ba fa shi bane sai sai kai aiki fadar kana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi bane sai kai aiki to balantana kuma ka ce kuma ka dinga cewa wasu su kuma ba sa son Allah ba sa son manzo Allah kai ne kake son su kai kai kokari tukunna ya zama da gaske ne kana son su kafin ka fara yin wasu raddi kana cewa ai su ba masoya bane irin yadda 'yan maulidi suke in za a yi sanarar maulidi sai an ce 'yan uwa musulmi masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a bayan izala haushi su da ba sa maulidi Allah shi kyauta malam ya ci gaba da cewa a izzatin alal mu'minina la yujahiduna fi sabilillah a izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im fa akhbara subhanahu ballahum lil mu'minina kaga Allah subhanahu wataala ya bada labarin irin yadda suke yin suke tarairaya suke tarairayan mu'minai bizillihim lil mu'minina da raunin sa'idan mu'minai wa izzihim alal kafirina da darajar sa'idan kafirai Allah ya bada labarin wannan ainihin wato siffata su wa jihadihim fi sabilihi yadda suke jihadi dan daga kalmar Allah wa annahum la yakhafuna lawmata la'im da kuma cewa ba sa jin tsoron zargin mai zargi fala ya khafuna lawmal khalqi lahum ala zalika ba sa jin tsoron zargin da mutane za su musu akan cewa su suna biyayya Allah kuma duk sanda mutum yake biyayya Allah to sai ya samu zargi daga mutane za a zarge shi da cewa ya cika filiki dan zafin kan addini ne bai iya ba ma jahili ne sun kawo sababbin abu sun rabu da al'ada sun rabu da dangi duk wannan zargi ne taso daga abokai da masoya da ƴan uwa da iyaye da dangi da surukai da abokan hamayya da ƴan bid'a za a yi ta zargin su ta kowace fuska to idan suka iya jure wannan zargin wannan zargin bai hana su yin addini ba wannan yana nuna kamala cika siffar su ta kaunar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wa haula'i humul ladina yahtamiluna al-malama wal adla waɗannan su ne wanda suke iya ɗaukan almala zargi wal'azla da zargi ha ila yau almala shi ne zargi wanda za a yi maka tun kafin ka yi abu dama ana sa ran ka yi abin da za a zarge ka dama ana da muguwan manufa a kanka da aka duk abin da ka yi da wanda baka yi ba ma za a yayata al'azal shi kuma shi ne zargi wanda an kama ka da abin da yake laifin ne amma saboda ba a son ka ba za a baka uzuri ba to kaga duka zargi ne ke fi hubbillahi wa rasulihi wal jihad fi sabilihi wato su zama ba sa jin tsoron suna iya jure zargin da za a yi musu wajen kaunar Allah subhanahu wataala da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma jihadi dan tafarkin Allah wallahu yuhibbuhum Allah yana kaunar su wa hum yuhibbunahu su ma suna kaunar Allah laysu bi manzilati man yahtamilu al malama wal adla fi mahabbati ma la yuhibbuhu Allah wa rasuluhu waɗannan mutanen ba ɗaya suke ba da waɗanda suke iya jura zargi wajen ƙaunar abin da Allah baya so wajen ƙaunar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so wala bi manzilatil ladina azharu min makruhatil haqq kuma basu daidai da waɗanda suke bayyana abubuwan kyama makruhatil haqq wanda gaskiya take kyamar su ma yulamuna alaihi abinda suke yake ja musu zargi wai sammauna bil mulamatiyya ana ce musu al-mulamatiyya abinda ma yake cewa akai anan shi waɗancan da suke jura zargi dan Allah matsayinsu ba ɗaya bane da ku ƴan bid'a waɗanda kuke jura zargi dan barnaku aka ga ahlus sunna malamai da masu wa'azi suna zargin ƴan bid'a akan waɗannan bid'o'in ana kyararsu ana musu raddi ana wa'azi amma duka sun jure suna can saboda sun gamsu da abu to matsayinsu ba ɗaya bane da matsayin waɗancan domin kuma suna rutuwa a kan cewa ai jurewar da suka yi suna ganin alheri yanzu ka duba ka ga irin da misali aƙida shi'a take da mugun baƙin jini hatta mutanen da ba su san addini ba in ba waɗanda Allah ya jarabce su ba za ka ga ba sa san shi'a duk sanda mutum ya je wani abu siyasa ko neman aure ko wata harka kai ko rumfar kasuwa ce za ka kama ana maka zargin shi'a za ka ga an fara maka makarkashiya ba a so a ba to sai suke ɗaukan wannan abin da ake musu wai akan gaskiya suke sa ake musu ko mun gane yadda shaidan ya riya musu sai su ce wai ai saboda suna da gaskiya ne shi sa ake tarayya a gunkinsu ba haka ba ne sai an duba abin da suke din ya tabbata gaskiya sannan wannan siffa za ta hau kansu to abin da suke ba gaskiya ba ne abin da suke na shi'a na zagin magabata da ɓarnata alkhairansu da zarginsu da yayata abin nan laifuffukan da suka yi ɗaiɗaiwa wannan ba daidai ba ne ballantana ya ba su dama su ce su mutanen kirki da haka zargin da ake yi musu ba ɗaya yake da zargin da mutanen banza suke wa mutanen kirki ba su yanzu mutanen kirki ne suke zargin su akan aikin banza da suke to bangare na farko kenan bangare na biyu kuma akwai wasu aqida daga cikin yan bid'a da ake ci musu almulamatiyya duk da yake wannan wannan tasmiya malaman lugha suna cewa ta saba wa kiyasi kamata a dinga ce musu almalamiya wato waɗanda su addinin su ya tsayi ne akan zargi suna aiki da wannan aya cewa annafsul lawwama sun mai da zukatansu masu zargin kansu ga shakasa yake cewa fa'ifatu mina sufiya wasu ɓangare ne na ‘yan ɗariƙa azharulin halki ƙaba'iha mahunfi suna bayyana wa mutane duk munanan abin da za su yi laifi a fili suke ba sa kuya wai saboda mutane su ga laifin su zarge su su ma su zargi kansu wayan sun yaka za su tsarkaka a irin nasu rudin na shekan wa katamu anhum mahasinahum duk aikin alheri da zasu zasu yi shi a koyi ba zasu bari a gani ba hatta sallah ba sa yi a jami'i ba sa yadda a gansu suna karatun alqur'ani ba sa yadda a gansu suna sadaka ba wai dan ikhlasi ba ba su so kowa ya gani amma aikin barna wanda dabi'anci shine mutum ke boyewa wal ismu ma haka fi nafsi wa karita an yattali alaihi nas kaga dabi'ancin laifi ne mutum bai so a ga yana yi saboda kar mutuncin sai zuba da sauransu to su kuma duk laifin da za su yi a gaban mutane za su yi shi duk laifin da za su yi wa Allah ba sa koyewa wai dan idan an gani a zarge su idan an zarge su to sai ya zama wannan ya tafiye musu da zunubin fala mahumul khalqu ala zawahirihim sai mutane suke zargin su akan zahirin su wala mu anfusuhum ala ma ya'rifunahu min bawatirihim su kuma suna zargin kansu akan abin da suka sani na cikin zakatarsu wancan abul qasim al-kushi abu abu abdurrahman as-sulami din can yana da yana da littafi musamman akan suna risalatul ta'ifatul malamiyya babban shugaban su wani dan dariƙa ne mai suna hamdun ibn ahmad ibn umara al-qassar an-naisaburi wanda ya shekara ta 271 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tarika ce sananniya sai dai a yanzu ba ta da mabiya galibi sai dai tarihin su kawai to su ma wannan abin da suke yi ba daidai bane inji ibnu taymiya zanina annahum suna masu san cewa su lamma azharu ma yalumuhumul khalqu alayhi yayin da suka bayyana abin da halittu za su zarge su akan yin sa min al munkarati na munanan abubuwa ma'a sihhatihim fil batin tare da cewa suna da lafiyayyen tunani da kyakkyawar aƙida a ɓoye kana zalika min sidqihim wa ikhlasu to suna ganin wannan shine gaskiyar su shine ikhlasi a gusu ka ɓoye alkhairanka ka bayyana sharrin ka zargi kanka akan cewa alkhairan kana ganin ba su kai inda ya kamata su kai ba ka bar mutane su zarge ka akan abin da kake bayyana kaga wannan rudi ne shedan da ya sanya musu wa hum fi dalika inma yattabi'una dhanna wa ma tahwa al-anfus mala yace su din game da haka suna bin zato ne kawai da abin da zuciyarsu take so ba dai suke ne domin shi zunubi ta kowace fuska abin gudu ne abin ki sawa'un kai shi a bayyane ko kai shi a koyi akwai wurare ko lokuta ko yanayi da ke karawa zunubi muni mujarradin zunubi abin ki ne abin kyama ne to amma akwai wuri da zai iya ƙara mashi muni kamar mutum ya yi shi a harami kuma ya fi ilhadin da zulmi kaga wurin ya ƙara wa zunubin muni saboda ka cakuɗa shi da wani wuri mai alfarma ta musamman haka lokaci na iya ƙara mashi barna kamar mutum ya yi shi da azumi misali ai kaga giba dama haramun amma yin ta da azumi wasa da sallah haramun ne amma yin shi da azumi ƙarya haramun ce amma yin ta da azumi to zai ƙara mata muni domin ka cakuɗa ta da wani lokaci mai alfarma ina fata mun gane wannan sannan wani yanayi har ila yau banda lokaci banda wuri sannan yanayin zunubi na iya ƙara mishi muni kamar alal misali a yanayin da mutum ke yin wani abu na alkhairi sai kuma ya sa zunubi a cikinsa kamar ya sanya riya a cikin aikinsa riya dama zunubi ce mummuna to ya saka riya a cikin aikinsa na alkhairi ta lalata aikin domin ka'ida ce malamai suna faɗa kama annan hasanati yubtilna sayyi'at fa kadhalika sayyi'atu yubtilna hasanat kamar yadda ayyukan kirki ke ɓata na banza haka ayyukan banza suna iya ɓata na kirki sannan haka nan wanda yake daga cikin yanayi wanda mutum mai zunubi ke ƙara zama mai yawan zunubi shine wanda zai yi a ɓoye ya zai ba da labari kuma kamar da bisa ce ba da labarin zunubin da kai wanda kowa bai sani haka akwai hadisi da Imam Ibn Majah ya fitar wanda yake nuni zuwa ga mutumin da ke bayyana kanshi a matsayin mutumin kirki amma kuma idan ya buya yana yin wasu zunubai yana yana cin mutuncin wata alfarma ta musulunci to wannan shi ma zunubin shi yana da muni fiye da na gaba garin masu zunubi wanda Thauban yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mishi la ulimanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bi hasanatin mithla jibali tihama zan gane wasu mutane a cikin al'umma ta waɗanda ranar alkiyama za su zo da za su zo da ayyukan alkhairi kamar girman duwatsun tihama duwatsun duwatsun kasar hijaz yace kuma amma Allah subhanahu ta'ala zai mai da su dukkan wannan fa yaj'ala Allahu haba'an mansura Allah zai wargaza waɗannan ayyukan alkhairi dukkan su zama an shekar da su sai saubani ya ce ya manzo Allah sifhum lana su wane ne su sai ya ce mutane ne wanda ya akhuduna min al-layli mithla ma ta'khuduna suna sallar dare yadda kuke yi suna ibada yadda suke yi yace amma sai kashi annabi ya ce walakinnahum qaumun idza khalaw bi maharimillahi tahaquha amma su wasu mutane wanda idan suka keɓance a wani waje to za su ci alfarma da Allah ya hana ci za su karya alfarma Allah ana ganin su ga mutanen kirki amma in suka baggani daga zuwa NYC ko sai su iskanci ba haka wasu suke yi ba inda suka ga inda ba a san su ba ko ba a gane waɗannan iri bane su ko kuma irin yanzu zamani da ya zo da waɗannan wayoyi da mutumin da ba zai iya yin wata barna ba amma sai koma gefe sai saboda waya sai je yana yana yana kallakallan banza a cikin wayar to irin wannan ma mugun laifi ne na fata mun gane wannan to kaga zinubi dama can ba shi da kyau amma kuma akwai yanayi da ke ƙara mushi muni ko lokaci ko wuri ko yanayi ko kuma bayyana shi bayan kayi a koye da makamantansu to su abinda suke yi su waɗannan ‘yan almulamatiya kaga ya zame akan wannan domin shi kanshi kuma bayyana zunubin shi ma wata ɓarna ce shi ne mutum ya zama baya jin kunyar mutane kuma baya jin tsoron Allah wannan yana nuni zuwa ga cewa abin nan ra'idul kalbi ɗin shi ya riga ya lalace akwai wata tsoka a cikin zuciya wadda ita ce mai kiwon imaninka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda zaka yi zinubi kai mumini zaka ji gaban ka ya fadi to wannan faduwar gaba alama kana da imani idan imanin ya rinjaye ka sai ka sai ka ja da baya idan kuma shedan ya rinjaye ka sai ka yi amma cikin tsoro da taraddudi to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk sanda mutum ya zinubin sai kuma a dinga diga wani datti na zinubi a jikin wannan gaba ta zuciya har ƙarshe in ya tuba a wanki in bai tuba ba ya ci gaba dai hatta rine gaba ɗaya ta lalace shine kalla bal rana ala qulubi to idan ta lalace din nan shine mutum zai waye gari yana yin zunubi baya jin kunyar mutane baya jin wannan tsoron bai jin wani taraddadi akan zunubin da zai to duk wanda yake ya al'adanci yin barna a gaban mutane to haka yake kuma haka yake kuma kalla ka ga misali idan kai baƙon sata jarabawa ne ya kake jiran da zaka fara ran da wani ta ya ziga ka kace bari ka satan jaraba zaka ci kwaɗin cikin kai na rawa ba har ma je aka maka gaban zako amma sai ga wanda suka saba su is normal kawai suna ta yi abin su kawai suna ta yi suna ta yi kawai har sai dubu ta cika to haka yake tsakanin mai sabon zunubi da wanda yake experience wanda yake yana da gogewa akan barna Allah ya tsare da haka sai mun yawaita tuba jama'a da kuma muraqabatun nafs kana kiyaye kanka kana yi wa kanka karatun tanasu akan abin da kake aikatawa ko abin da ke gudana a rayuwarka fa inna zalika almunkar alladhi yakrahuhu Allah wa rasuluhu wannan shine abin barna wanda Allah subhanahu wataala yake kyamarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kyamarsa la yakunu fi'luhu mimma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu aikata shi ba zai zama abin da Allah yake so ba wala yakunu min as-sidqi wal ikhlas fi hubbillahi wa rasulihi kuma bai yi a ce yana daga cikin gaskiya da ikhlasi wajen kauna Allah da manzansa ba wannan su yulamuna alai ana zargi mutane idan sun aikata barna malam yace wasinamu zalika aljihadu fi sabilillah tozo kololuwan wannan aiki shine jihadi gwagwarmaya dan daga kalmar Allah fa innahu a'la ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu shine mafi girman abinda Allah subhanahu wata'ala yake so walla'imuna alaihi kafir waɗanda ake zargi akan jihadi suna da yawa waɗanda suke samun tasgaro ba sa cika ma'auninsu ba sa samun maki cikakke game da jihadi suna da yawa id domin kuwa kasirun minan nasi allazina fihim imanu yakrahuna akwai da dama daga cikin muminai musulmai amin cikin mutane wanda suna da imani ba kafirai bane ba ga magarin musulmai ne muminai ne suna tsoron jihadi suna kyamar jihadi ba su san a ce za a yi jihadi kaba ji wanda Allah yake cewa wa idza idukumullahu ihda qa'ifatayn sai ce mene annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati shaukati takunu lakum wannan fa sahabbai kenan jama'a wanda suka je badar ba yace Allah yace ka tuna ka tuna musu lokacin da Allah ya muku alƙawarin cewa za ku za ku gamu da ɗaya daga cikin waɗannan rukunai guda biyu na mutanen Qurayshawa ko dai al'iru ko annafiru al'ir sune tawagar da suka siyo kayayyakin nan suka kasuwanci daga Sham wanda aka ce a fita a tare su to za ku gamu da ɗaya daga cikin su annafiru sune waɗanda Abu Sufyana yayi maza ya aika musu da sakon cewa ku yi marmaza ku fito da makamanku ga su Muhammad da za su tare dukiyarku to sai Allah ya ce masahabai za ku gamu da ɗayansu a cikin zukatansu wata wadduna anna ghaira zati shaukati takunu lakum sai kuka dinga yin fatar kun fi so ku gamu da wanda ba su da makami su ne yan kasuwa waɗanda sun riga sun gaji da laftin raƙuma da da kun je kawai za ku musu ihu ne su ruga da gudu ko su ba ku waje ba ku so ku gamu da ghaira zati shaukati ba ku so ku gamu da masu makaman waɗannan fa badariyu ne kenan jama'a ina kuma ga wani Allah ya musu wannan zargin Allah ya ce da yace kafin nan yace kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqq wa inna katiran min al mu'minina lakarihun kaji lafazin ko yakrahuna hudum kamar yadda Allah ya fitar da kai daga gidanka wasu fariqan min al mu'minina amin fa inna fariqan wasu daga cikin mu'minai lakarihuna Allah ya ce yujadiluna fil haqqi suna jayayya da kai akan gaskiya alhaqqu anan malaman tafsiri suka ce yujadiluna fil qitali bada ma tabayyana lahum annahu alhaq bayan ya bayyana gare su cewa wannan yakin shine zai tsaye da gaskiya annahu alhaq ko dai zama shi yakin ko kuma nasarar da za a samu gaskiya ce ko kuma karya kafirai da za a yi gaskiya ce da akwai wannan fasara yujadiluna suna jayayya suna ganin ya manzo Allah bai kamata fa a yakin nan waɗannan wasu ɗaiɗaiwan sahabbai ne suka yi wannan tunanin Allah bai kyale su ba sai da ya ba da labari ya ce ka annan ma yusaƙu na ilal mauti wa kuma yanzu kamar ka ce jansa ake yi za a kai su ga mutuwa suna je suna gani irin yadda ake jin sa misali za a je a yanka shi suna tirjewa to kaga in ya zama sahabbai waɗannan as-sabiquna al-awwal waɗanda a ɗabi'ance suna da sa'ar suna da fansa da suke suna da revenge da suke so su ɗauka a kan ƙwarisha wannan wasunsu an ƙwace musu dukiya wasu an kashe musu ‘yan uwa wasu an dake su an ci mutuncinsu an kore su yanzu sun samu dama da za su rama amma ɗan adanci ya yi takin oba tunaninsu cewa a'a da dai ba za a yi yaƙi ba da yaƙi mu dai samu wannan abin da sauƙi sai da Allah ya musu zargi akan wannan domin wannan ya saba da asalin tamamul mahabba tsabaragen kaunar Allah to shi yasa hadisi yazo da bayani akan cewa abinda zai kawo musulmai rauni a cikin duniya shine kin jihadi da Allah ya ce manzo Allah sai sai yake cewa al'ummomi za su yi tarayya akan ku kamar yadda masu cin abinci suke tarayya suna jin yunwa akan kwano aka ce amin qillatin ya rasulullah karanci ne yace a kuna da yawa amma yawan banza ne to yace saboda Allah zai sa muku rauni Allah zai cire wato kwarjinin ku a idan kafirai ko aka ce menene rauni yace hubbud dunya wa karahiyatul maut to kuma jihadi da zaran an je to kakanan ne fa wajahan li wajhin ma'al maut ido da ido ne kai da mutuwa wajen fuska da fuska ne daka zaka ga dukkanin dabi'a ta dan adam tana kyamar wato mutuwa musamman a wannan zamanin namu yanzu akwai mutanen da ba su so su da ambaci mutuwa wannan tana ambaci jihadi akwai wanda aka mutuwa ba su so a ba su labari yes masu kuɗi ne akwai su akwai na masu kuɗi ko yan kasuwa ko manya ba su so a ce an yi mutuwa ba a gaya musu saboda ba sa son su ji ma lafazin mutuwa saboda kyamata babu wani wanda yake so yanzu ya mutu ko da shahada ne babu kowa so yake dai a ce da yake ci gaba da rayuwa hubbud duniya duk wani kyalekyalen duniya kuma kowa yana son shi wanda ma ya nuna baya so za a ce ko dai mahaukaci ne ko wawa ko kuma a ce saboda ya ga bai samu bane haushin rashi makaho ya ce wai baya son ido ko kullum da wannan dabi'a ta game mu ya jama'a to shine muka waye gari Allah ya sanya makafirai wato ba sa jin tsoron mu ya cire wannan kwarjinin da musulmai suke ci wanda idan suka tashi kai farmaki wani waje wata daya kafin lokacin da su isa garin duk za a tsorata amma yanzu fa su ake kawo farmaki an raina musulmai duk inda suke a duniya saboda suna da wannan ɗabi'ar sahabbai su ko da za su je su ce ma kafirai a lokacinsu mun zo ne don mu cire kumin ibadatin nasu ila ibadatin rabbin nasu su da kansu ‘yan leƙen asiri jawasi su na kafirai idan suka zo ba da rahoto mai suke cewa shugabanninsu da suka tura su mun ga wasu mutane ne wanda yadda kuke son rayuwa su kuma haka suke son mutuwa yan sai aka wayi gari yadda kafirai ke son rayuwa mu haka muke so ko kuma ma fiye da su watakila domin duk abin da kafirai suke kerawa yanzu a duniya na jin daɗin duniya musulmai ne target consumers ne musulmai larabawa musulmai ɗan afirka musulmai ɗan asiya mu ne target consumer na duk wani abin more rayuwa da ake kerawa ma'ana su da suke kera shi ba su damu sai sun more shi ba sun fi damuwa da raya ƙasa da bincike na ilimi da rike tattalin arzikin amma dai su wane ne abin nan consumers wanda in sun siya abin kawai so suke su ci moriyarsa mu ne musulmai yanzu a burgewa ita ce a ce ka mallaki wani katotan gida wanda duk wani kayan alatu na duniya akwai shi a ciki shine abin da zai sa a mutunta ka shine abin da zai sa a baka aure shine abin da zai sa a girmama ka a ce ka mallaki wata cibiya ta kasuwanci ko ka mallaki wani tsari na sana'a wanda yana kawo kuɗi wanda duk abin da kake son siya zaka siya ce motarka babu mai irinta matarka babu mai irinta handset ɗinka babu mai irinta yanzu ban mutane zuwa suke a kuma a kira musu mota custom made yadda ka san in ka sai riga I mean in ka sai yaji kaga za ka kai mutum ne ka ga mishi irin design ɗin da yake maka da haka za ka ga riga kowa tashi iri daban custom made ne ko to haka yanzu mutane suke zuwa ana yi musu mota a japan ko china zai je ce shi ga irin wadda yake so ga irin abin da yake so ga irin speed ɗinta komai sai ya faɗi specification sannan a yi musu saboda hubbun duniya yadda mutane suke gidajen su yanzu za ga an yi gida babu tunanin mutuwa game da shi babu tunanin mutuwa don yadda aka ware wa komai wajen da ake yi shi akwai wurin bacci akwai wurin cin abinci akwai wurin kallon tv akwai wurin akwai banɗaki akwai wurin dafa abinci akwai wurin tarbar baki babu wurin da za a ce to bari a ajiye gawa ajiyewa kawai misali kafin gari ya waye a kira siri man su su mata wanka babu babu Allah ya gafarta malam Jafar Mahmud Adam da rahamarsa yake ba da labari a cikin wani katunsa da na san mutane da yawa sun ji cewa wani attajiri ne ya rasu ya yi hatsarin mota ya rasu aka kawo gawashi da jini cikin babban gidan shi irin kai imajinin duk gidan wani mai kuɗi haka da aka zo da shi mata gidan ta hana a shiga da gawar falo ta ce za ta ɓata musu da duma sai dai wai a je ɗakin janareto a je a kara ta ɗakin janareto har gari ya waye malam zafar ce sai da wani ustaza a wajen kawai birkice ya dinga zarma mata ashar tukuna ya tuno irin dabar da ya dace da wata gida ko sanan ta shiga ta yin ta gidan shi ne fa ya fita ya tafiya Allah ya masa rasuwa sanadiyar hadarin mota mamma ta shi wanda mai takaba ce fa yanzu ya kamata ce tana cikin tashin hankali ko amma da mota kada ya bata musu da duma da wata kila a taki aka kera ta ko a Iran ko a Italy to haka mutane suke wannan tana to wannan hubbu duniya din wa karahiyatul maut ko in dai muna cikin shi mu musulmai to mu haƙura kawai ba za mu taɓa samun darajar mu ba wannan ita ce haƙiƙa jama'a wata ke mai ɗaci amma idan musulmai suka fita daga wannan ƙangin to za su samu nasara da Allah ya musu alƙawari inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kuma kar ka cire rai a matsayinka na musulmi idan kai as an individual ka cire kanka wannan tanugu za ka rai cikin izza ko mun gane idan ka iya cire kanka wannan tunanin kai as an individual za ka samu wannan izar ko da sauran mutanenka suna cikin kaskanci ba za ka ji wannan kaskancin ba da ka yi kokari ka fara da kanka kar ka fara tunanin ai wani ma duniya yake bi bari kai ma ka bi duniya a'a ya zama lahira ita ce hammunka kamar yadda wancan yake ambata kurtubi ya zama kana neman guzurin lahira kana neman kuma wato abin nan bulga ta duniya sannan kuma jihadi din da aka faɗa wajibi ne bi amwalihim wa anfusihim yanzu jama'a ku duba ku ga yadda ba ma iya jihadi dukiyar mu kwata kwata kowa dukiyar shi samu idan ya tashi yin abin duniya to baya bukatar taimako dan mutum yana so yanzu ya gina gida ko zai yi aure ko zai sai mota wa ke zuwa ya nemi taimako dan zai sai mota shi jama'a hada mun taimako na so in sai mota ka taba jin haka ko a hada mun taimako na so in gina gida babu wanda yake nema ka zaka gan shi ne kawai ya ta fito da kuɗi ya ta kashewa a rasa inda ya samu su ka ga ana ta kawo kayan aiki kawai a site before you know it ya zama mansion amma idan aka ce za a gina masallaci a wannan anguwar da kowa layout da kowa ke ta yin mansion mansion mansion din za a zo a yi ta neman taimako a kasa hada miliyan shida da za a gina masallaci kuma kowa gidan shi ya kai miliyan shida sau shida in za a yi mishi farashi a rasa yadda za a yi a gina masallaci kowa ya ke har sai da za a taimaka wa masalaci da darito kowa ya ƙi talakawa suna cikin matsi kowa ya ƙi taimaka musu to wannan baya daga cikin sifan mummune na kwarai jama'a wannan kuma ya saba da mabda'i na jihadi da musulunci kira mu zuwa gare shi da haka kowa ya sa wa kanshi zai jihadi da dukiyarsa kuma jihadi ya fara daga ka iya cirewa ka bayar yahudawa nan da ake ta ganin sa matsayin mutanen banza kuma mutanen banza ne da gaskiya suna da ɗabi'ar fitar da duke su su taimaki mabda'in su jama'a shi sa shi sa har yanzu aqida yahudanci ta kai ga inda ta kai in ka karanta tarihin kafa hatta daular banu isra'ila da aka kafa a cikin falastinu in ka je ka bi tarihin da zaka ji yadda suka dinga bi duniya duk inda yahudawa suke suna anso tabarru'at suna anso sadaka dan a zo a gina daulatul yahud kafin ta tsaya da kafa ta haka kuma yanzu kalla ka gani ko aikace ba su bilge suke zuwa hannun najeriya su bada abin nan sadaka ta foundation ɗinsu ba su bilge su mark zuckerberg su wani ne duk waɗannan rukunai ne a cikin yahudawa ko kuma sai ka ji wani ma arne daga kudancin najeriya ya tsalla ko ya zo kaduna yana ba yara scholarship kuma a garin kaduna wata kila ko wanda zai iya siya shi da shi da duke shi gaba ɗaya to duk waɗannan mabadi ne na ƙin gaskiya sannan kuma su suke gadon mana da gaba tsakankaninmu za ga talakawa sun tsani masu kuɗi su masu kuɗi sun tsane su yanzu akwai mai kuɗin da idan ya samu tare arziki sai ga wallahi murna yake saboda ba wanda yake cin gobe dukiyarsa ba fa sai mai kuɗi mai yawa ba kai ɗin nan da kake jin wannan hala kana da wani talaka da ya tsane ka saboda yana ganin ka kana hawa sabon roba roba kana kare hularka daidai kana saka wani gilashi na yan gayu hanset ɗinka mai tsada yaranka ana fito da su an musu wanka za a tafi da su makaranta ta kuɗi to kai a goshi kai ne mai arziki kuma baka taɓa bashi sadakar naira hamsin ko naira ɗari baka taɓa da azumin nan baka taɓa bashi kunu ba baka taɓa bashi siga ko gero ba to kai ne wannan mai kuɗin da yake jan haushi kuma da zai ji labarin ka faɗa mashin nan kwan sace shi murna zai wannan ita ce ɗabi'a mutane ya kamata mu gane jama'a shi sa Allah ya ce a bada zakka domin zakka manufarta ai ba ba ibadar lahira bace asalinta ibada ce wadda za a yi ta a nan duniya a mora ko mun gane aka raba kuɗin talakawa suka samu su ji sauki su ji walwala kuma su da zarar sun cinye kuɗin iyaka amfanin kuɗin kenan wajen su kai da ka bada kuɗin kai ne zaka ci moriyar kuɗaɗen beyond an kashe su Allah shi kyauta da haka zama jihadi din da ake faɗa da gaske akwai shi a musulunci ko ba wai yana nufin kawai yaƙi ba akwai matakan shi da dama sai mun fara da wannan malam ya ci gaba da cewa a id kathirun minan nas alladhina fihim imanu da dama daga cikin mutane wanda suke suna da imani yakrahunahu suna kin jihadi wa hum su din imma mukhadhiluna mufattiruna lil himma wal iradati fihi ko dai su zama mukhadhiluna daga wannan ismul fa'il ne daga khazzala yukhazzilu fa huwa khazil wato wanda yake abin nan kenan kama a ce takhalla an nusrati akhihi wa i'anatihi shine za a ce ya zama yayi yayi khazal wanda ya ki taimakon dan uwansa shine muhazzil yake taimakon dan uwansa irin abinda misali su su bai dan sanu suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fita da su a Uhud sai da aka fita aka kama hanya suka ce mun fasa sai koma gida to wannan shine khizla ka tabar da dan uwanka bayan ka mashi alƙawarin zaka taimake shi shine sun zama muhazziluna wato kuma mufattiruna mufattir kuma shine wanda yake sakana nishatu wanda bai da karsashi wanda yake malalaci ya riga ya zama wani talasu ya kasa yin wani abin a zo a gani muhazzil da mufattir ga yi da annabi ke cewa almuslimu akhul muslimu la yahzalu ba zai tabar da shi ba an hana musulmi ya tabar da dan uwansa mufattiruna lil himma wanda himmarsa ta riga ta yi rauni wal iradati fihi nufin su da jihadi ya riga ya rauni wa imma murjifuna ko masu yada ƙarya masu yada jita-jita mudaifuna lil quwwati wal qudrati alayhi masu sanyawa musulmi rauni su basu yi ba kuma suna raunta masu kokarin yi suna nuna musu abin ba zai yi ba su dinga yada ƙarya da jita-jita su dinga yada wasu statistics na ƙarya a cikin mutane wa in kana zalika minan nifaq ko da ku wannan fa zai iya kai su zuwa ga munafunci yada ƙarya da jita-jita a cikin musulmai wacce za ta yi tasbitul himma za ta sa musu rauni to yana iya kai mutum zuwa ga mataki ne zama munafiki za ka mu kiyaye jama'a musamman 'yan uwa masu alaƙa da social media da sun ga abu su marmaza suna yayata shi har ya sa musulmai cikin rudani da rauni to wannan yana yi kai mutum ga munafunci qala Allah ta'ala Allah yace qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila Allah yace qad ya'lamu Allahu Allah subhanahu wataala hakika ya san almu'awwiqina minkum almu'awwiq shine wato wanda yake yake sa mutane allazi yu'awwiqun nasa an shuhudil harbi wa an mutaba'atir rasul wanda suke sa mutane tarnaki daga bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga aqani bi ma'ana sarafani wa saddani shine asalin ma'anan aqa waɗannan su ne munafakai kashi na farko da aka ambata almu'auki na minkum aka ce su ne munafakai wakila wasu kuma suka ce banu ƙwaraiza su ake nufi a nan walƙa'iri na liƙwanihim halumma ilaina Allah ya san masu ce ma ‘yan uwansu halumma ilaina wannan alaludatul hijaz halumma yaren hijazu ne ana iya cewa kuma halummu a luga ta banu tamim su suna sa damirin su hijazin suka ce halumma daya halumma jam'i halumma abin nan tamace halumma ismu fi'lu amrin to amma su sauran laraba musamman banu tamim suna cewa halummu halummi halumma halumma idan mutum ɗaya ne halumma idan mutum biyu ne halumma idan mutane da yawa ne halummu idan ta mace ne halummi suna ilhaƙin bama'ir a izuwa ga lafazin ma'anar shi ta'alau ilaina ku taho izuwa gare mu bismillah bismillah ku zo nan inda muke ta'alau ilaina wa ila ma nahanu ilaihi min ragadil aishi wal zilali was thimari ku zo ku ji daɗi ku more ku samu ku zauna kuma ku more kar ku ta jihadi kar ku shiga cikin yan gwagwarmaya din wala ya atuna alba'sa illa qalila ba sa zuwa wurin jihadi sai yan kadan sai yan kadan daga cikin su wanda in sun je ma din law kharaju fikum ma zalukum illa khabala za su ƙara raunatar da ku ne kawai idan an ji za su dinga raunatar da mutane ba za su yi wani abin a zo a gani ba to kaga wannan Allah ya ba da labari ya ce ya san su sune masu ɓata al'amarin muminai za su iya zama kuma cikin munafukai sannan Allah ya ƙara cewa la in lam yantahi al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila Allah ya ce na rantsi da Allah la illam yantahi almu'minun munafiquna idan fa munafikai basu daina abin da suke ba wal murjif wallazina fi qulubihim marad da wadanda zakatan su suke da cuta wal murjifuna fil madina da masu yin irjafi sune masu yada jita-jita masu cewa ja al harbu ja'atil a'da'u tajahadatil tajahadat quraish li harbina irin wannan wanda su dinga da jijita to wannan akwai bangaren da malaman hadisi su malaman tafsiri da lugha suka yi akan waɗannan dawaif din guda uku wallazina fi qulubihim marad almunafiquna da allazina fi qulubihim marad da almurjifuna fil madina shin mutane ne da'ifa guda daya ko mutane ne daban-daban akwai malaman da suke ganin duka su su ɗaya ne cewa anan babu itibari da wannan adatin na cewa almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madina domin akwai kaida ita ce al atafu yaqtadi al mughayara to amma suna mata kaidi su ce fi aglabil ahwal ba ko ina bane al atafu yaqtadi al mughayara an aka ce jaa amrun wa zaidun wannan wawan da ke tsaka yana nufin amru shakhsun wa zaidu shakhsun akhar ghayr amrin wannan shine al-aslu fi fi tabi'atil lugha maka ce abu kaza da abu kaza a wajen suna tattauna wannan mas'ala idan ka kalli malaman nahwu a cikin ta'addudul khabar da bayani akan al-ataf da bayani akan ta'addudun na'at mas'ala ce mai fadi sosai a cikin ilmi na lughal arabiya ibn taymiya ma ya yi magana a kanta a cikin mazmul fatawa a cikin mujalladi na bakwai ya tattauna akan tattaunawa mai tsayi haka ibn qayyim a cikin badayul fawaid haka al-imam suyuti a cikin hamul hawami sharh jam'il jawami so zaka zaga da malaman tafsiri da malaman lugal arabiya duka suna da ta cewa akai da malaman usulul fiqh akan shin yanzu kamar anan al-munafiquna wasu mutane ne daban an san siffar su wallazina fi qulubihim maradun wata tawaga ce ita ma daban wal murjifuna fil madina wata tawaga ce ta uku koko duka wannan sifofin sifofin tawaga ce guda daya magana mafi dacewa da siyakin larabcin shine tawagogi ne daban-daban amma suna da tarayya akan wasu sifofi munafiqun sune zallan munafikai su dan salulu da jama'arsu waɗanda suke su a zuciyarsu kafirai ne amma a fili musulmai ne suna yin haka don liya amanu a ba'ifatin don su zauna lafiya da musulmai zauna lafiya da kafirai wai za laƙulla zina amanu ƙalu aman wai za ka rika shafiyin ƙalu inna ma'aku to waɗannan su ne munafukai zirya sannan akwai kuma wallazina fi qulubihim marad ikrima rahmatullahi alaihi da shi da wasu malamai suka fasara suka ce su ne azzunatu mazinata su ne wanda alladhina fi qulubihim marad wanda suke kalle-kallen matan mutane da 'ya'yan mutane wanda suke sha'awar barna da lalata da waɗanda ba iyalansu ba to waɗannan su ne aka nufi da anan da wallazi na fi ƙulubihin marabun kamar da ikrima ya fassara wal murjifuna fil madina da kuma waɗanda suke ai masu yaɗa jita-jita a garin madina su ne na uku ga waɗanda suka ce wawul atsafi ɗin nan za a yi tibari da ita to suka ce mutane ne daban-daban su wannan almurjifuna ana iya samun su ma cikin musulmai da mumine masu rauni wanda da ya ji labari yana zama ya ce ka ji abin da ke faruwa kuwa ka sa akwai irin waɗannan ko je duk inda ya yana neman labari ya kai gaba da ya samu wani ɗan labari yanzu yanzu kafin ya tabbatar da sanyancin shi zai ci gaba da yaɗa shi zai kira ma wani a maiduguri ya gaya mashi kira wani a kebbi ya gaya mai ko kuma yanzu a zamanance ya bar maza je maza ya posting da a ce shi ya bada breaking news din wannan labarin to wannan ya zama almurjif ga wanda kuma suke ganin alwawu huna muqtahama an saka ta ne duka siffa ɗaya ne almunafiquna allazina fi qulubihim maradun almurjifuna fil madinati cewa dukkan siffa ce ta munafikai to ya tabbata munafikai suna munafurci kuma suna yin waɗancan abubuwan wato sun hada asalin usulul na bata da kuma furo su kuma ana iya samun musulmai su zama suna da wancan matsala fi qulubihim marad ana iya samun su zama suna da irjafi ana iya samun musulmi da duka wannan amma musulmi ba a samun shi da munafurci sai Allah ya ce to wallahi idan ba su daina waɗannan abubuwan da suke ganin suna yi a boye annabi bai sani ba Allah ya ce la nubriyan naka bihim wallahi za mu daura ka akan su za mu halasta maka duka kashe su to kuma suna matukar tsoron kisa ko kuma la nubriyan naka bihim ay la nu'limannaka bi asma'ihim wa ashkhasihim wa sifatihim za a saukar da wahayi a ce da wane da wane da wane munafikai ne da wane da wane da wane murjifuna ne da wane da wane da wane fi qulubi marad to wannan sai ya tsorata su hankalin sai tashi sai zama hatta mitin da ake yi a ɓoye ana jin tsoron yi saboda sun san da gaske ne Allah yana wahayi akan waɗannan abubuwan sun sani sai Allah ya kiyaye musulmai daga sharrinsu sannan Allah ya ce thumma la yujawirunaka fiha illa qalila sa'annan kuma idan hakan ya faru ba za su ci gaba da zama tare da kai a Madina ba sai dan kankanin lokaci daga nan za a bada izini a ce a kashe su ko a kore su a Madina to kaga wannan rufin asiri da Allah ya musu sai Allah ya musu kashedi akan cewa zai tona asirinsu idan suka ci gaba da zakewa wajen yi wa musulmai makarkashiya malamai sun fitar da fikihu akan cewa wannan yana nuni zuwa ga za a iya yi ma kafirai ko wasu batattu barazana da irin wannan wani bayani na sirri da kuke da shi nasu idan aka samu wani shedanin dan bid'a ko wani batacce ya matsa wa addinin Allah ya hana musulmai sakat yana ta kawo shubha to babu lafi idan kuna da wata wata wata wata wasiqa wasu wasu documents akan wata makarkashiya da taɓa yi wata almundana ya taɓa yin kwartanci ko ya saci kuɗin hukuma ko ya wani tsohon kawali ne shi ko kuna da hotunan shi sanda suke yawon karta sai to za a fito da mutane bayani akan tarihin rayuwarka a tsorata shi dan dan ya kyale musulmai su saka taswala domin gashi Allah yayi wa kafirai irin wannan tsoratawa Allah bai tona musu asirin ba da suka firgita sai Allah ya kyale su dan babu maslaha kuma a cikin a tona musu asiri a wannan lokacin dama abin da yake so su ne su dai ban musulunci ya saka wala. duk wanda ya kyale musulunci bai takura musulunci ba za ya kyale shi ya barna shi ba wannan ita ce kaida inda ya kyale musulunci ya saka wala to za ya kyale shi akan abin da yake akai amma in ya ce zai kawo musulunci tangarda to ba za ya kyale shi za a bi kuma duk hanyar da aka ga ta dace don shi ma a hana shi zaman lafiya liraddin kaidi don a mai mashi da makirsa da aka to ana yin irin wannan shi sa Allah ya gafata mala albani na mu marigayi yakan yi irin wannan wato binciken na musamman akan wasu yan bid'a a samu bayanai waɗanda za a rike dan a dinga firgita su saboda su kuma rayuwarsu ta fi musu kuma muhimmanci ina fata mun gane wannan kuma yana nuni zuwa ga kai kuma matsayin ka na musulmi bawan Allah mutumin kirki sai ka dinga kiyaye abubuwan da zaka dinga fada ya zama gaskiya kake faɗi kaga Allah ya faɗi wannan ne da gaskiya ne karka dinga ciko wuta cewa za mu yi kaza ko baka da wata hujja ko mun gane ya zama kana da hujja akan abin da kake faɗi ne shine idan ka faɗa din za su tsorata su gane yadda gaskiya kake saboda sun san ka san wannan abu malam ya ci gaba da cewa to wannan shine al-aslu thani da malam ya ambata ana wal aslu thalith wa amma al-aslu thalith tushe na uku karin wanta ya ce ga mana usul guda uku game da mene game da usulul mahabbati sadiqa lillahi wa rasulihi wa rasulihi ka'idoji guda uku na kaunar Allah da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka'ida ta farko kamar da ya fara ita ce hubbuhum muqaddamun ala hubbi kulli man siwahuma ya zama an bi kaunar su fiye da wani wanda ba su ba ya zama kuma na biyu kuma an yakuna aljihadu fi sabilillahi ahabbu ilayhi min almali wal ahli shine wannan da muka ji yanzu na uku kuma shine wannan da zai ambata shine mutaba'atu sunna wash shari'atul muhammadiyya bin sunna da bin shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama shine abu na gaba da ke nuni zuwa ga cewa da gaske ne mutum yana kaunar Allah kuma yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amma al-aslu thalith wa huwa mutaba'atu sunnati wa shari'an nabawiyya shine bin sunna da bin shari'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama qala Allah ta'ala Allah yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ka ce da su in dai da gaske ne kun kasance kuna ƙaunar Allah fattabi'uni to ku bi ni ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yuhibbukumullahu sai Allah ya so da haka alamar mutum yana son Allah shine a ga yana biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala qala ta'ifatun min as-salaf wasu daga cikin malamai suka ce manidda'a idda'a qaumun ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama annahum yuhibbuna Allah an samu wasu mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da suke da'awa cewa suna kaunar Allah fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan aya kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito a cikin tafsirin sa yake cewa malamai sun yi sabani akan sababin saukar wannan aya wasu suka ce unzilat fi qaumin qalu ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallama inna nuhibbu rabbana wanda suka ce suna kauna Allah fa amara Allah azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaqula lahum sai Allah ya umarci manzon Allah ya ce musu in kuntum sadiqina fama taqulu fima taquluna fattabi'uni inda gaske ne abinda kuke faɗa to muni biyayya fa inna zalika alamatu sidqikum fima qultum min zalika yace wannan shine alamar gaskiyar ku faja'ala hubbal abdi lirabbihi mujiban wa muqtadiyan littiba'i rasuli kaga sai Allah ya sanya kaunar da bawa yake yiwa Allah mujiban za ta tarsasa mashi wa muqtadiyan za ta hukunta littiba'i rasuli zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waja'ala ittiba'a rasuli ya sanya kuma bin manzon Allah mujiban wa muqtadiyan li mahabbati rabbi abdi shi kuma zai sa Allah ya soka in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah jawab jawab din idan kun bi manzon Allah shine sai shi ma Allah ya so ba daga zaran kun ce kuna san Allah Allah zai so ku ba a sai kun bi kaida da Allah ya daura ita ce mene ku tabbatar da wannan kaunar da kuke wa Allah ta hanyar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah ya ga cewa kun bi manzon Allah da gaskiya shi kuma sai ya saka muku da tashi kaunar fattiba'u fa'alu tiba'ir rasuli yuhibbuhumullah mazuwa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yana son su wala yakunu hubban lillahi illa man yakunu minhu babu wanda zai zama hibban lillahi ba wanda zai zama abin kaunar Allah illa man yakunu minhu sai wanda yake daga cikin waɗanda suke bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka sama shi malam ibn taymiya zai wata magana jama'a wanda zaka ga kamar a yanzu yake yin ta yace wa idza arafta hadhihi al-usula idan ka san waɗannan ka'idojin guda uku hubbuhum muqaddamun ala hubbi man siwahuma ay hubbullahi wa rasulihi kenan sannan kuma cewa an yi kuran jihadu fi sabilillahi ahabbu ilayhi min al-mali wal ahl sannan kuma law kuma mutaba'atu sunna wa shari'ati nabawiyya in ka san waɗannan usulin guda uku fa ammatu ahli sama daukacin masu sauraron kada kadan nan karo manta tuntuna kan su yake magana al-muhdath wannan na bid'a muqassiruna fi hadhihi al-usul thalatha suna da takaitawa akan waɗannan abubuwan guda uku duk wanda ya zaki kaga aikin shi kawai shine sauraron kiɗa na na bege na kaza ko na zamani ya zama dai ɗan jin kiɗa ne shi ko da gama garin mai jin kiɗa ne ko kuma har yana jin kiɗan da ake cewa wai kiɗan addini ai akan sai yake magana ko za ga shi muqassirun yana da takaitawa a cikin waɗannan abubuwa guda uku wajen gabatar da kaunar Allah da kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran kauna a za ga yana gabatar da kaunar shehi kaunar shehi ita ce kan gaba kaunar wannan kidan shine kan gaba ba kaunar Allah ba da kan aka ce mishi ma Allah ya ce abu ba zai ba sai in shehin shi yayi in ka kalle su gaba ɗaya tun daga mazharin su da ibadar su da tunanin su duka ya saba wa abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai suna wa annabi waka amma kuma suna cin mutuncin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin waka da suna ana wa annabi yabo amma kuma ana zagin waɗanda su ne suke bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu bin sunnarsa waɗanda kullun aikin su ambatan hadisin sa ambatan sunnarsa horo zuwa ga biyayya ga manhajinsa tsoratarwa akan barin abin da ya karantar waɗanda suke yin ƙauna da gaba a bisa san annabi da ƙin annabi da ƙin sunnarsa waɗanda suke suna lazimtar sunna suna bin sunnarsa da aka sun fi kowa sanin waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa sanin darajarsa sune ahlul hadith ahlus sunna salafiyya ɗan izala su kuma za ga waɗancan sun fi kyarar kowa ba sa kyarar kowa kamar da suke kyaran waɗannan masu bin sunna kuma gani kaga tanakudi kenan duk inda suka zauna suna kin sunna suna kyamarta suna kin masu binta suna neman a samu wani ɗan rauni ko gazawa ko kuskure daga ahlus sunna su fara yata shi kaga takasiri ne ta wannan fuska sannan baka taba ganin su a sahun jihadi ba ba ruwan su da wani mai suna jihadi da kowane fuskar shi ba damuwar su bane sannan kuma maganar bin sunna da ma'aikace ba ta taso a wurin su baya cikin shi'ar din su bin sunna na lamunci maka duk wani wanda ka gan shi ta kadari akan gaba game da wannan barna sai ka same shi yana kyamar sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyana kyama mummuna su ne za ka ga suna aibata asuwaki su ne masu aibata ɗage wando su ne masu aibata barin gemu su ne masu aibata sanya hijabai da mata suke yi su ne masu aibata karatun mata hatta tafsirin alƙur'ani da ake su ne masu cewa bid'a su ne masu cewa tahajjudi bid'a su ne masu cewa qiyamul layli bid'a su ne masu cewa karatun alƙur'ani da tajwidi feleke ne duk ba su ne suke faɗa wannan abubuwan ba abubuwa da suka tabbata a sunnan manzala sai salama a wannan lokalitin namu misali a Najeriya nan da muke rayuwa gudanar zaka kirga wanda 'yan dariƙa suka yi inkari kuma su ne suke tutiyar su masoya manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine abin da yake faɗa sun yi inkari suna kyamar mai aikata su duk inda suka ga mai wata siffa irin wannan za su zole shi za su masa izgi za su masa rajji za su mishi waka in suka tashi yin zambo za su zambace shi da wannan sufofin za su ce mashi mai wandon kaninsa za su ce mashi mai gemun gosu za su ce mashi mai kaza abin mamaki kuma shehu nan nasu suna da gemun su shehunan da ake sakawa a cikin hotuna su ma suna da gemu kuma sun san hadisin da ya ce gemu sunna ce ta manzala sallallahu alaihi wasallam sun san hadisin da suka ce asuwaki sunna ce ta manzala sallallahu alaihi wasallam sun san hadisan da suka ce a watan azumi mala'ika jibril na zuwa yi mudarasan alƙur'ani tare da manzala su islamu amma da haka suna aibata mutane a kai da yake kuma duniya suke nema kuma su ma suna yi a lokaci guda suna yin tafsiri bayan sun gama zagin makarantun matan aure da islamiyu kuma su ma sun buɗe bayan sun ce zina ake kwartanci ake babu sharrin da ba sa yi amma kuma su ma sun buɗe to su ma abin da suke ɗin kenan su ma ko kuwa kaga wannan yana bayyana maka irin yadda ƴan bid'a ko wani zamani irin su fasada malam yace wa hum fi dalika mutafawituna tafawutan kaseeran bihasabi quwwati atiyadihim bis sama'il muhdath yace amma ana samun garceceniya wani barnar shi ta fita wani yawa wani bid'a shi ta fita wani yawa wani bid'a shi bata kai ta wani ba wannan zarceceniya da gurgurdan zurfafa wanda suka yi wajen sauraron kiɗa ɗin kowa wanda ya zurfafa sosai za ga barnashi ita ma ta yi zurfi sosai wanda ya zurfafa kaɗan barnashi ta zama zurfinta kaɗan wanda yake ɗan yi sama-sama shi ma barnashi sama-sama wa ma ya taɓa uzalika da abin da ke biyo bayan wannan sauraron kiɗa hatta alal amru bi akhratin ila linsirahi min al-iman bil kulliyya sai ga al'amarin ya kai shi daga ƙarshe har ma suna iya kwabe ga imani gabaki ɗaya wa masiruhu munafiqan mahban aw kafiran sarfa daga yawa gari ya zama tsuran munafiki ko kafiri zallansa ma'ana tun ana waka ana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana yaban sahabbai da ahlul baiti da sauransu ha abu ana waka ana cin mutuncin addini ha abu ana fadan kalmomin kafirci a waka ana daukan siffofin Allah ana jibga wani bawa ana daukan siffofin Allah ana danganta su ga wani shi ana ƙaryata wahadaniyar Allah har a ce Allah haifin shi akai har a ce Allah wai an bashi ma riko ne ya kasa rikewa ko kun ga abin da yake faɗa kamar kamar yanzu yake wannan rubutu daga yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yaban ba a tsarin da Allah ya ce ayi ba ana ce musu ku bari ba kyau suna cewa sai sun suka ci gaba suka fara sukan masu cewa ku bari ba kyau din nan ce dan izala yayi kaza dan izala ne kaza ana ta sukan su a waka daga nan kuma sai suka zo suna faɗan kafirci a waka annan kasar annan arewacin Najeriya a 'yan shekarun nan an samu da dama ire-iren waɗannan batattu sun fito wasu ma da abin ya tsanani sai da hukuma ta kama su cewa ta hukunta su aka kai su kotuna da ake cewa na shari'a hukuncin da ya haiwa ba labari na aka kama suka zagi annabi suka zagi Allah suka aibata addinin musulunci suka ce babu Allah ma Allah ma ajiya aka bashi kuma ya kasa rike ajiya ta'ala Allahu amma yakun uluwan kabira babu babu dadi ma ka dinga maimaita wannan wakokin idan kana da imani ba ka iya sauraron wakan na minti biyar ba za ka iya ba wannan ko da an kawo maka ne da sunan ka saurara ka ji barnar da suke idan ka san abin da zaka faɗa a matsayin ka na mai wa'azi wata kila wala sai ka sai ka saurare saboda imanin ka bare bare ka saurara ba za ka ji kamar kwaran kwatsani domin hatta kafaran maka ba su irin wannan kafircin ba to kaga shine abin da ibn tumiya yake faɗa nan hatta alal amru bi akhra ila lin silahi min al iman bil kulliya har al'amarin ya tike ga da su zuwa ga gaba ɗaya sai kwabe ni ga imani gaba ɗaya wa masirihi munafikan har mutum ya zama munafiki mahadan tsantsan munafiki au kafiran sarfan ko zunzurutun kafin duk wannan yana faruwa wa amma ammatuhum wa galibu mala yace amma kuma ammawansu da tawagarsu ga magarin tawagarsu alladhina fihim hubbullahi wa rasulihi wa ma yatba'u zalika wadanda su masu bi ne su ba sa cikin waɗannan jagorori na barna amma masu bi ne muridai ne da sauran wato ‘yan gargajiya, ‘yan abu ya rima a sha kiɗa da sauran jahilan gari, da waɗanda ‘yan izala suka ɓata musu rai dama suna jin haushinsu, to sun samu yanzu waɗanda za su faɗa da ‘yan izala, to abokin gaban abokin gaban ka abokin ka ne. Sai suka yi shiga cikin wannan tawaga, amma su a asali su suna ƙaunar Allah da manzon shi, kuma suna aikata abin da ke biyo bayan ƙaunar Allah da manzon shi. Fahum fihi muqassiruna. Sai ga su ma suna samun takaitawa a cikin ƙaunar Allah ɗin. تجد فيهم من التفريط في الجهاد في سبيل الله ذاك سامسنا da gazawa a wajen jihadi kuma yadkhulu fihi min al-amr bil ma'ruf wal nahy anil munkar da abin da ke shiga cikin haka na wa'azi umarni da kyakkyawa da hali da mummuna ma'ana zaka samu wani wanda shi bai identifying kanshi a matsayin ahlus sunna ba yana ma yan dariqa da sauran yan bid'a yana musu mujamala suna gaita shi tarurruka ana yi da shi amma yana da ilimi shi yana sallah yana salati kuma in ya ji wannan barnar zai inkaranta zai ce ba daidai ba ce amma an kira shi maulidi zai ji in an kira shi wani taro zai ji in ana neman wanda za su yi wa ‘yan izala raddi ko za a yi mukabala za a kira shi amma shi fa bai yarda da asalin wannan ɓatan ba ko da yana cashe da ɗari kari duk da haka za ka ga in yana wa'azi ko yana karantarwa ko yana jagorancin al'umma zai wa'azi akan tauhidi zai wa'azi akan a gyara a yi daidai bai cewa a gyara sallah shine baya al'amru bil ma'ruf baya annahi anil munkar wata kila shi kanshi ma ya aske gemun shi tukunna tun farko kuma bai ce wani kabar gemu zaka malami ne ya kai malami wani ma farfesa ne amma baya aske baya baya barin gemu kuma in karatu bai ta kan gemu zai ce gemu sunna ne ba zai iya karanta sunnar ba shi ko kuma ya mata tawili ya ce ai al'ada ce ta larabawa ko mun gane haka zaka ga wanda shi kamar na tantabara yana jan kasa ko bai iya wani wa'azi sannan da matan angosu da matan danginsu da iyalan shi duka tambar suke yawo kuma ba zai ba zai yana su bai iya al'amuru bil ma'ruf wa nahy anil munkar saboda ya bar asali wa tafrid fi mutaba'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shari'ati wa sunnati zaka ganshi kuma ya gaza har ila yau wajen bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da dama na sunna baya yi shi in fact ba ma ya kallon kanshi a matsayin mai bin sunna wato in yaji sunna sai ga kamar ba da shi ake ba shi ake cewa ya bi ta ba shi bai damu sai ya bi sunna ba ko mai damu mutane sai sun bi sunna ba haka za ka suna yi a masallacin su haka za ka suna yi a makarantun su da wuraren tarurrukan su hatta tsayi da sahu ba sa tsayi da sahu a masallacin su duk wata sunna da kuke bi za su ga kawai ai ta kuce ku kadai ku ne kuka damu da ita har ma zai dinga cewa in kana son bin sunna je ka masallacin suwa ne su ne masu zafin kai wato har sai sun zama su sun baku sun yarda cewa sun baku suna takuce su ba ta su bace amma an zo magana kaunar annabi to za su dinga kururo su suka fi kowa wa awamirihi wa zawajin ba sa bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba sa hanuwa daga abin da ya hana kalla ka ga misali yadda shari'ar musulunci ta yi hanin cakuɗaɗɗeniyar maza da mata ba sa hanuwa daga wannan shari'ar musulunci ta yi hani daga wasa da sallah ba ruwansu za ka tarda su da wasa da sallah ba su damu su yi sallah a kan lokaci ko cikin jami'i ba in suna yin harkokinsu da bukukuwansu to sallah sai sallah a gama wannan abin zai za ka same su da irin wannan mala ya ce amuran aziman jidda za ka same su da gazawa a cikin umarni da kyakkyawa ko hari da mummuna za ka same su da gazawa mai yawa za ka same su da gazawa mai yawa a gungun bin shari'ar manzo Allah sallallahu salama za ka same su da gazawa mai yawa a gun ainihin wato bin umarninsa ko hannuwa daga hannunsa to yanzu kamar yadda muke faɗa kullum jama'a waɗannan abubuwan wannan laifuffukan kafin ka tsallaka da su kan wani yi kokari kai ka gwada akan ka tukuna idan kai ma kana cewa kana bin sunna amma kuma duk waɗannan abubuwan kai ma kana tare da su to barnarka da lalacewarka bata gaza na waɗanda su ba sa cewa su ahlus sunna bane ma'ana ba suna bane kenan kawai su hadda sunan sun ba su ce su ahlus sunna bane hadda suna kai kuma da kace kai ahlus sunna ne shin ina kake da wannan harka ta jihadi amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar mutaba'ati sunna wa shari'a al-intisalu li amri rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tanahi an manahi ina kake da su shin kana yin abin da ya kamata kana saddu wa qaribu ko ko kai ma haka kake a zauna karazibi to idan karazibi kake hadda kai ake zargi an karka ce a ai su ake wa raddi a hadda kai tukunna tun daga ne faɗan wannan karatun har zuwa sauran da suke saurare kowa jama'a idan ka ji gaskiya ko gajin bayani na karatu cin moresa shi ne ka fara ɗabbaƙa shi a kan kanka tukuna idan abin alkhairi ne kokari ka kwatanta idan abin mummuna ne kokari ka bar shi kafin ka fara tunanin suwa ne ai su ma ba su ko kuma kafin ka fara tunanin za ka yi musuwa ne wa'azi ko za ka manna wannan karatun akan goshin su wa kadhalika fi amri al-ikhlas lillah haka kuma za ka same su da gazawa ta fuskar al'amarin ikhlasi wato yin abu dan Allah galibin abubuwan da suke yi yana bayyana a cikin ɗabi'arsu kuma ganganunsu ko take-taken su cewa ba dan Allah suke suna yi ne ko dan su burge wasu ko dan su ba wasu haushi su burge mabiyansu su bai wa abokan hamayyarsu haushi yana bayyana a cikin ayyukansu cewa akwai karancin ikhlasi to kaga duk aikin da kai kuma babu ikhlasi ko mun nagartar shi da dacewar shi da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama aikin banza domin Allah baya karban abin da aka shirka ana abna shurakai an shirka mai da Allah yake faɗa cikin hadisin kursi tajidu fihim min ash-shirki al-khafiyyi aw al-jawi aw al-jali umuran kathira zaka same shi da koyayyen shirka kamar riya kenan aw al-jali ko kuma shirka mabayyaniya bautar kabari kiran matacce durkusawa wanda ba Allah ba saryatar da wasu gaɓoɓi don don wani Allah kamar yin aski don yardar da shehi kamar tuba wa wani bawa na Allah kayi mu bawa Allah kayi akwai abin da suke ci mata tawbatul sheikh idan idan kana da shehi da kake masa biyayya sai ka gaza da sai ka je ka tuba yadda ake tuba wa Allah ba ka dinga cewa innaka tubta ila fulani ka tuba zuwa ga wani ba tare da fa yana ji mutum zai ta zikiri wai yana tuba ga shehinsa wa yana fata shi ya fi mashi mashi gafara irin tubar da ake wa Allah da jin tsoron wasu mutane irin tsoron da ake wa Allah jin tsoron shehi da da da kudubi da da makamantansu zaka same su da ire-iren waɗannan abubuwa umuran kathiratan abubuwa da dama da tunanin cewa wani zai iya cutar da kai ko ya amfanar da kai a makala hotunan wasu shehunai a jikin motoci ko gidaje da sauran ababen hawa da tunanin cewa hakan zai kawo albarka in kuma an cire za a iya samun tawaya ko kuma za a iya samun tsautsayi ko hatsari ko asara idan mutum yana neman haihuwa ya dinga kiran sunan wani shehi cewa ya bashi haihuwa yana neman sana'a ko yana neman aikin yi duk irin wannan shirka ce wanda ke jaliya zaka same su da ita kamar da ake samu su da irin waccan shirka din Allah ubangiji shi kyauta wannan dai jama'a kamar yadda muka ji tun farko bayani na Ibn Taymiyyah yake ta yi akan mas'aloli waɗanda suke da alaka da tafarki wanda masu jin kiɗa suka gudana a kan shi cewa wannan jin kiɗa ɗin da halasta shi da mai da shi addini da kuma uwa uba aka zaƙe aka ce wai akwai lokacin da ma jin kiɗa ya fi jin alkur'ani in kun tana ya ya roki wannan magana daga gare su ce to wannan barna ce ita ce ke ta mata fashin baki har zuwa nan za mu dakata a sai Allah ya kai mu darasi na gaba kafin mu rufe jama'a mun samu labarin cewa malam Dr. Idris Abdul Aziz na Bauchi ɗaya daga cikin malaman sunna ya sami wata jarabawa jami'an tsaron kayan ciki ake ci musu ko DSS sun tafi da shi tun jiya kuma yadda wasu daga cikin makusantar shi suka ba mu labari da haka mu sashi a cikin addu'o'inmu Allah ubangiji ya kubutar da shi daga waɗannan mutane Allah kuma ya tsare shi daga faɗawa cikin komarsu ta sharri ko zalunci ubangiji Allah ya tsare shi da shi da sauran musulmai Allah kuma ubangiji ya samu gama lafiya sai mu saka shi a cikin addu'o'i mu da shi da sauran musulmai dan nema musu kariya da tsari subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk